ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم ولا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عذبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوهم إلى الجنة والمغفرة منه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا لهذا المهضر ولتعت في بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله وجه الله سبحانه وتعالى لساجي كما هو أن فرفاجيا من البركة وأن الزاوية من البركة يوم muna sha uku ne ga watan Ramadan hijira ta shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wanda za mu daura daga inda aka tsaya jiya cikin karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الله سبحانه وتعالى يتي يا كو الأمر المسلمي ولا تنكحوا المشركات نا هنا كو kada ku auri mushrikai mata mushrikai na haramta wannan wala tankiru mushrikati hatta yumin karku na hana karku auri mushrikai mata hatta yumin sai dai in sun yi imani sun zama musulmai wal amatun mu'minatun khairu min mushrikatin wala wa'jabatkum wallahi ku aure ku yanga baiwa kenan wacce take musulma ya fi muku akan ku aure ya wacce take wadda ba musulma ba kafira wala tunkiyu mushrikina ta yu'minu kar kuma ku kar kuma wato ku mata ku aure maza mushrikai wala abdun muminun khairun min mushrikin wala wa'jabakum ko ke mace musulma ki aure bawa musulmi ya fi miki akan ki aure wanda yake kafuri kuma wanda yake wato kafuri ko da dani shi ulaika yad'una ila nar domin su wa'annan arna suna kira ne kullum zuwa ga abin da zai kai mutum zuwa wato jahannama wallahu yad'u ila ila aljannati wal maghfirati bi idnih Allah kuma har kullum yana kiran mutane ne zuwa ga abin da ya shafi aljanna wallahu yad'u ila daris salam da kuma gafara yana kiran mu da mu gafar mu ne gafaran wa bayyana ayati lin nasi lallam yatadhakkarun yana bayyana ayoyin sa ga mutane domin su wa'azatu a wannan aya akwai akwai asbabun nuzul na saukanta wanda suka kididdigu farko dai akwai wani bawan Allah da ake kira Marsad ibn Abi Marsad tun kafin ya musulunta sahabi ne amma kafin ya musulunta a garin Makka yana da wata karuwa arniya to bayan ya musulunta Allah ya albarkace shi da karɓar musulunci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi hijira to sai ya zama ya ɗauki wata sana'a mai hatsari wadda kamar yadda muka sani lokacin da aka yi hijira dukkan sahabbai kowa in ba dai sai na Umaru ba ya yi hijira ne a koye saboda yanayin su arnan Makka in yadda suke in sun ga zaka yi hijira za su yi ma wulakanci in ta kama masu kashe ka to sai zama oyi a oyi ake sulalewa ana hijira ana bin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina wannan bawan Allah Marsad ibn Abi Marsad yayi yayi musulunta yayi hijira waccar karuwar ta ba ta sani ba cewa ya musulunta to sai ya rika zuwa a boye yana yana daukan waɗanda ba za su iya yin hijira ba saboda ba san ko hanyar da za su yi wasu su bi su tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma masanin hanya ne sai yanzu yana yana daukan su a boye cikin dare ya fita da su ya gudu da su ya je da su wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka yana haka yana haka to sai wata rana ya shigo makka irin wannan abin da yake yi din to sai wannan arniya wanda da karuwarsa ce kafin ya musulunta kenan sai ta hange shi sai ta gane shi ta ga kamar shi ne to da ya ga kamar za a gane shi ma sai ya dan jinginu da cikin bango garu haka saboda ya bada kar a kar a gane shi sai ta zo tana zuwa tana zuwa ta zo har dab da shi ta ce wannan kan wane ne kamar marsad ta ce ya ce eh ni ne ta ha to ai shi kenan ai magana ya kare ai kai ne ni ne to ai bismillah kawai dama ka san ni ne ni ce mai masaukinka bismillah mu tafi kawai sai ce na hai wancan abin da kike magana a kai din yanzu ai na zan musulmi ai musulunci bai yarda da shi ba ai ta ce ah to yau kuma ta ce kwarai da gaske musulunci ya hana wannan abu sunan sabbina ya ga mu yanzu musulmai ne ba ma wannan harkar sai dai ki hakuri ta ce to to ba sai ka daura min aure ba sai mu yi aure ai tunda musuluncin naku bai yarda da wannan ba ka musulunci sai ka aure ni sai ce to ai duk da haka sai na je na nemi izini wurin mai gida na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai yi har kawai daura miki aure ba sai na je na tambaye shi ya je koma wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya ce to gashi gashi gashi gashi yadda akai amma ya sallah ya ka gani ya shin zan iya auranta annabi sai ya shiru shine Allah ya tako da wannan ayoyi sai ya kawo su cewa la tankihul mushrikati hatta yu'min ko da wasa ban yadda ba in ji Allah ku musulmai ko auri wato mushrikai arna ƴaƴan wato arna arna mata bai halatta ba hatta yumin sai dai in sun musulunta to wannan kenan yana daga dalili na saukan wannan aya sannan kuma kamar yadda Maulana Mushi Ibrahim ya ce Allah ta'ala ya kawo wannan tasiri fi ya tafsir shi kuma yace sababu nuzuli hadhihi sababu nuzuliha dalilin saukar wannan aya kana wahidun min as-sahabati akwai ɗaya da ya kasance cikin sahabbai ta zawwaja bi amatin ya auri wato kuyanga wa huwa Abdullah ibn Rawaha shine Abdullah dan Rawaha wa Huzaifa ibn al-Yaman da kuma Huzaifa dan Yaman kilahuma kowane ɗaya daga cikin su kana yamliku amatan ya kasance yana mallake da kuyanga ma'ana yana da kuyanga baiwa tasa fa a tafaha sai ‘yanta ta wata zawwaje biha ya kuma aure ta, fa'ayyira bi zalika sai aka rika aibata su da yin haka da suka yi ne, su ‘yanta ku yanga kuma su aure ta ne, sai suka, ya aka rika aibata su har nan makka suka rika aibata su. Limala ya ta zawwaju hurratan kuf allahu, wai me yasa ba zai auri ku ya wato iya wacce take ɗaransa ba, mutum yana ɗa ya auri ku yanga to dama kuma ai mun sani musuluncin namu yana da tsari ya gaya mana fanki ma saba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku aura abin da ya kwanta muku a rai duk macen da ta kwanta ma a rai in kana da hali na ɗaukan ma'una abubuwan ɗawainiya na aurenta to ka auri biyu Allah dama biyu yace aura jiyan fari biyu Allah ya ce aura babu magana ɗaya wa thulatha yace inda hali ka auri uku wa ruba'a inda hali ka cika shine geji karshe kenan Allah ya ce wa in khiftumu Allah ta'dilu in kuwa kuka ji tsoron ba za ku iya yin adalci wa bibbiyun nan ba polygamy kenan ko uku ukun nan ko hulhudun nan ba to fa wahidatan daya tom sai ka auri ɗaya shi kenan dama ita babin larura ce ubangiji cewa wa in khiftumu Allah ta'di fa wahidatan in kuka ji tsoro ba za ku iya yin adalci ba to ku isu da ɗaya to ɗayan ma Allah ce au ma malakat aymanukum in ɗayan ma kaga baka da ƙarfin rike diya tunda akwai ɗawainiya harakan diya dole sadaki full zaka bayar amma ku yanga baiwa rabin sadakin diya ake bayarwa dubu ishirin da bakwai ɗin nan na sadakin diya da ƴan ɗaruruwa to raba su biyu za a yi sai ka ba da rabi shi kenan shine sadakin baiwa so sannan duk wani ɗawainiya dai rabi ne za ka yi in ana lefe ko ma mene ne dai rabi kawai kai kawai to amma matsalar akwai kasu auren kuyanga akwai kasu za ka ga bakin ciki a tare da zama da ita din ya halatta ka aure ta musulunci ya baka dama amma idan ka aure ta duk ɗan da kuka haifa duk ƴaƴan ko su nawa ne ba naka bane na wanda yake mallakar ta kuma bayi ne sunan su kana ji kana gani zaka yi ƴaƴanka naka a kama kai kasuwa a sayar so kaga he he larura kenan in ba larura ba zai kai ka ƴaƴanka na cikin ka ka aife su su tafi gidan wani wai nasa ne ka san kamar akuya ce an fahimce ni kamar akuya ce idan misali wani taure a wani gida ya yi barbarawa akuya in ta haifu sai a mayar da 'ya'yan gidan taurin? ba zai yiwu ba to haka baiwa haka take kai a matsayin kamar yadda misali wancan taurin ne ibara ɗauki 'ya'yan gaba gaba na gidan matan ne so haka to haka akwai tosku in ba dai larura ba ba abin da zai sa mutum ya haka laruran kuma ita ce misali mutum ne ba zai iya auren ɗiya ba ko ba zai iya haƙuri ba mace ba to sai ya aure ku yanka kuma babban ma babban damuwan ma za ta zo ne bayan faduwar rana gidanka sai ta kwana gari na wayewa ana sallar asuba za ka koma gidan wancan kuma rabi ne mallakinka rabi kuma za ta yi ta hidima a wancan gidan har sai rana ta faɗi ta dawo ta yi rabi kwana shi kenan haka za ka rayu kai to kaga akwai tosko ai inda da hali mutum ya auri ɗin ya fi masa amma dai ba haramun bane har gobe babu wata aya da ta soke auren bayi bature ne da ya zo a 1914 ya ce ya haramta an fahimce shi auren sa ya haramta kaga mu ba mu san wannan ba in maulana shakkar su mamboli ya ce abinda za ka yi sai ka biya Allah dokansa ka bi musu dokansu shikenan a yanzu haka akwai masu kwara-kwara din amma sun biya Allah dokansa suka bi musu dokansu su nasara dokan Allah mata gejinsu hudu ne amma kwarai babu iyaka ko sun kai nawa shi yasa sai na Ali ka san dai bayan sayyidina Rasulullahi sallam ya karo wa nana yayi aure ko nana Fatima har Allah ya karbi ma'aiki bai mata abokiyar zama ba amma bayan ma'aiki yayi wafati bayan ita ma ta ji manzo Allah da wata shida to yayi aure ya ƙara aure ya ƙara aure ya ƙara aure mata hudu san da ya mallaki bayi ko yanzu wanda yake shiga da su guda goma sha bakwai ma'ana mata ashirin da ɗaya mata aure hudu wasu kwarakwarai goma sha bakwai dukansu kuma yana aikowa da su ya aiko da su radiyallahu anhu to kenan da da Allah ya hana ai zamanin sai na rasulullahi dai Allah yake saboda ayoyin su soke abubuwa to yanzu ma'aiki yayi intiqali kuma sai na Ali yayi kurakurai goma sha bakwai kaga zancen banza ne wani yazo ya ce wai wai babu su shi yace babu su shi yace ka bi musu dokan su su a dokan su mata babu geji ko na kake so zaka aura a dokan nasara Allah kuma akwai geji hudu ne kawai to sai ka biyo Allah dokansa mata hudu nasara kuma da yake shi wawa ne sai ka kifa shi da shi dokansa mata na aure ko nawa ne ko ɗari ne za ka yi aure ba wata dokansa a dokar ƙasa ka tambaya da ta ce mata kaza kake da ikon yi babu za ka sai ka yi shi kenan ne tambaye ka kawai ya ce matanka ne kuma matanka da su ne kada ya halatta ka kwanta da su illa ala azwajikum aw ma malakat aymanukum haka Allah ya ce babu wanda aka halatta maka kwanta da su in ba matanka ba sai kuma ku yankinka so wannan wannan bawan Allah sai aka rika su biyu sai aka rika aibata su mushrikai suka rika aibata su cewa wai ya za a yi mutu yana da ya zo ya auri kuyanga ya nemi daidinsa mana tsaransa wala tankiyul mushrikati kar da ku auri mata arna ba na wanda mushrikai kenan alkafirat kafirai hatta yumin sai dai in sun musulunta tukunna haramun tasbidul muslimi bil kafirati haramun ne musulmi ya auri kafira wala amatun mu'minatun Allah ke na rantse da zati na ka auri ku yanga mumina musulma khairun min mushrikati ya fi maka ka auri mushrika kurratun diya arniya amma ya ba baiwa ba ka auri musulma baiwa ya fi maka ka auri wato diya arniya walau a ajabatkum ko da kuwa ta burge ka arniyar ko da ta burge ka wurin kyau da dukiya da wa'insu abubuwa to waccan ɗin da ta fi ma li jamaliha ko da ta burge ka da jamala ta wurin kyau kenan wa maliha da dukiyarta wa hadha maqsusun bi ghairi alkitabiyyat wannan an kebe su wannan magana an kebe ta wato an samu takhsisi da ayoyi na wato suratul al-ma'ida bi ghairi alkitabiyyat wato banda alul kitabi kenan li ayati wal musanat min alladhina utul kitab can cikin suratul ma'ida Allah ya ce na halarta muku ku aura daga waɗanda aka ba aka ba littafi kafin ku wannan nasin Qur'ani ne aya ta hudu zuwa ta biyar ne amma ina ce wallahi jiya mun tashi daga tafsirin nan na zo zan shiga gida ina magana da su wane ne kawai sai na ji wurin su iyayena suna jin tafsiri wani bawan Allah yana tafsiri yana yana cewa babu maganan wai babu in bai halatta musulmi a wani kirista ba babu kirista ma a babu alul kitabi yana kore wannan to kaga wannan sorry to say dama ce kawai Allah ya bashi kaza akwai wanda Allah ya ba su ilimi da gasken gaske amma ba su da daman da za a ji muryarsu a rediyo to wani kuma jarka ne ciki da waje a harakan ilimi bai san komai ba ki fugu amma saboda suna da dama sai ka ji shi wai har a gidan rediyo yana magana amma in ba haka ba na tabbata dai mutumin nan da yake wannan magana wataƙila yana da awon bawahabiye ne to na rantse da Allah gumi ma ya yarda kiristoci da yanzu nan alul kitabi ne to waye magabacinsa kenan a wannan ra'ayi wallahi gumi ma ya yarda alul kitabin zamanin yanzu nan kiristocin yanzu nan alul kitabi ne to waye kenan da waye ke koyi shedan shedan saboda bayan da za a yi Allah ya yi magana wani ya zo ya yi magana a ce wai har za a saurare shi Allah ne bai faɗa a nassin Qur'ani wai yau malamin usul fiki suna cewa la qiyasa ma wujudin nafs babu wani qiyasi malam wani ya ce ya qiyasto ya ce in dai ga nafsi ha to Allah ya ce kuma wani wani ya ce za a jira al yawma illa lakum at-tayyibat Allah ya ce daga yau da nake magana in ji Allah ran tara ga watan Zulhaj hijira tana da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina hijira ta goma kenan shekarar da manzo Allah zai kaura Allah ya al yawma a yau din nan uhilla lakum at-tayyibatu na halatta muku dukkan dadadan abubuwa ma'ana daɗaɗan abubuwa abinda harshe zai taɓa ya ji daɗi kun hanci zai sansana ya ji daɗi za a ci kuma bai jikkata jiki ba bai jikkata hankali ba shi ake cewa ɗayyibat babba abinda ake gane habis da shi a ci shi ko ya ji ko ya ji ya taɓa hankali ko kuma ya taɓa lafiyar jiki to wannan kabis ne amma in dai babu wannan babu taɓa hankali babu kuma ma'ana taɓa lafiya ko da hanci bai karɓe shi ba ma wani din ana iya karɓansa a shari'a yanzu misali daddawa in ka sunsuna shi zaka ji daɗi amma in ka ci daddawa ba daɗi ake ji ba na sa shi a miya miyar da ba daddawa ya ba daɗi ko to har duk da in ka sansana in ka shigo ma an shanya ta a gida ana rubar da ita nan ba daɗin ji a hanci amma da ke ba ta taɓa lafiyar kwakwalwa ba ta taɓa lafiyar jiki daɗi ma ake jin an sa ta a miya masha Allah ta zama tsayif ta zama tsayif Allah ya ce to al-yawma uhilla lakum at-tayyibat duk daɗaɗan abubuwa na halatta muku daga yau ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum abincin waɗanda na bawa littafi yahudu na tsara kenan kiristoci da kuma yahudawa hillun lakum halal ne a gare ku shine abincin kirsimeti da ake cewa wai haramun din nan to ga nasi qur'ani ya ce abincin su halal ne ko ko za a yanka ka a kashe ka a saka a turmi a kirba ka ba za ka kawo wani nassin qur'ani da ya tahsisin wannan aya ba zai ce ai banda na ranar kirsimeti Allah wawaitawa yayi ma'ana wawaitawa alal itlaq ya fara cewa abincin kirista halal ne ina tuna na je juyen mai a tashan magaryen mun nan wani shi ma wanda ya samu dama ya daure kansa da bendeji wai yana tafsiri wai yace ai ko minti ne in kirista ya baka a kirsimeti in ka ci kaci mushe kaci haram kaga wannan dai ba addinin annabi Muhammadu bane eh addinin annabi Muhammadu da ya zo da shi kan Qur'ani shine ake fara dubawa sai sunna sannan lalubo ijma'i in babu alqur'ani da sunna sannan qiyasi sannan istizani sannan istishabi sannan uruf sannan shar'u man qablana amalu ahli madina azwa karshe goma sha uku amma ba dai ka zo kawai don ka rena wa mutane ka ce wai har minti wai wai don ka taya su murna ha to na taya su murna annabi isan ba annabi wale don nayi murna da da ranar da aka haifi annabi Musa eh annabi Isa sai na yi wa waye laifi ba annabi na bane yanzu kai musulmi ka ce kai baka yadda da annabi isa ba ku gani in zaka musulunta kana mujarradin fadin kai ba ruwan ka da annabi isa wallahi ka ka fita musulunci ka fita musulunci da haka ashe dole ne kai farin ciki da haikon annabi isa to in baka yi ba ma alqur'ani yayi wa salamun alayya yawma wulidtu wa yau amutu wa yau ma'ub'atu hayya aminci ya tabbata a gare ni ranar haihuwata in ji annabi isa me sunansa kenan har aka bamu labarin haihuwan yadda aka yadda ake karanta mana haihuwan manzon Allah Qur'ani ya karanta mana haihuwan annabi isa واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ها زوا دي قرشي غبا ديا لوكاتين دا يزو يا ياي هكا تجي اسكا يا بوجيتا shikenan dai juna da daukan cikin annabi isa zuwa haihuwansa awa ɗaya ne kawai awa ɗaya ta haife shi aka ba mu labarin haihuwan nasa me ne dama labarin aiko annabi muke a wurin maulidin ba to qur'ani yayi maulidin annabi isa kaga baka da wani laifi don kai murna da zuwan annabi isa in kai bakin ciki da zuwan zama kai ne ma abun tuhuma da haka babu ba ilimi bane ƙarya ce baka qur'ani ya ce abincin su halal ne in kana kyama karkaci kawai ko abincin gidanka aka dafa in bai kwanta ma a rai ba ai ba za ka ci ba ko amma ya za ya zo abin da Allah Ubangiji ya halatta ka zo kana kana haramtawa ba daidai bane saboda ga alul kitabi wanda ya ga dama yana iya auren su duk da ma tun zamanin sai na umaru radiyallahu anhu yana khalifa akwai daga cikin sabbai wanda suka musulunta eh, suna waɗansu garuruwa inda ah, su alul kitabi da wa dominant there sun fi yawa to sai ca- suka cakubu har suke suka auri ƴaƴan wancan din sai da Umar da ya ji labari sai ya rubuta takarda zuwa gare su yace a kai musu takardar nan yace zuwa gare ku ku da na ji labari kaza kaza kaza ina ina ina umurtan ku da ku sake su wanda ku alul kitabi da ko auren nan ku sake su sai suka rubu ya ga takarda suka aika sai na Umaru mun ji abin rumina za mu sake su amma kan mu sake su kana nufin haramun ne auren su da muka yi sai na Umaru ya sake ya ga takarda yace ba haramun bane Allah bai haramta ba annabi bai haramta ba amma abin da nake jiye mana tsoro idan ku din nan gashi ku ne kaɗan a garin a ƙasar idan kuka auri ƴaƴan kiristoci za ku zo ku ta haihuwa idan kuka haihu duk kun ai- kun aure ƴaƴansu in aka samu aka ce yanzu ƴaƴanku da suka girman nan kuma waye zai zai aure su kenan in kowa ya auri ƴaƴan kiristoci na kun in kun haifa waye zai zai aure su shine kawai ba wai Allah ne ya haramta ba annabi to ashe sai na Umaru ma da kansa an tambaye shi ha- haramun ne yake ba haramun ba kai yau ka so ka ce haramun ne kawai in kana kyama kar kai domin akwai matsala ka tattare da auren su amma duk da matsalar ba kai ka ce haramun bane matsalar shi ne zaka haifi ƴaƴan gare a dauke su a tafi da su gidan kawure su to in an je kuma fa haka ji sai abin da Allah ya yi eh sai abun da Allah ya in an je gaba don suna iya kurba in sun je babu kuma yadda ka iya kai ka auri yar su kawunan su suna kurba in ya yanka sun je suna su kurba in an yanka naman kare ma su in an dafa naman kare ma su ci gidan babar su ne kai ka kai ka jiyo su amma in ba haka ba ya za a yi littattafan fiku gaba daya a rika bayanin auren auren su inda haramun ne kada ba bare yiwu ba la la tuqaddimu bayna lillahi wa rasulihi wattaqullah kar mutum ya wuce gaba ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin yin hukunci ya ji tsoron Allah kowa ya kai dai kawai in kana kyama ajiye kar kai kawai ba a dole ta karba dama amma ba haramun bane wala tunki wala tankiyul mushrikati kar ku yadda ku auri mushrikai alkafirati hatta yumin حرام تزويج المسلم بالكافر والأمة مؤمنة خير من مشركة حرة ولو أعجبتكم كودا سنباكو بريك كودا سنبريكيكو لجمالها سبب كنسو ومالها كوكو دوكيانسو وهذا مخصوص بغير الكتابية وأن كيف شدا وسم واتو آل الكتاب كريستوتي سوكم يا هلتا أوريس والموسنات saboda saboda ayan wal musanatu min alladhina utul kitaba ina halatta muku inji Allah ku auri wa'inda aka bawa littafi yahudu da nasara kenan allazi nazalat fi akhir surati surati nazalat wannan aya ta sauka ne a cikin surar da ita ce surar karshe a sauka wato a qur'ani saboda a cikin surar da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati duk da ma baqara wadda ta sauka kafin ita ita kuma ita ce aka saukar da wata yawma turja'una fihi ila Allah ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ودا ita ce ayan karshe a sauka Qur'ani man arada an yatazawwaja duk wanda ya nufi yake neman zai yi aure falyaktar muslimatan mu'minatan to ya nemi musulma musulmar ma mu'mina ya qulu rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tunka al mar'atu li arba'in akan aure mace ne fa dan abu hudu to kaga nan anan ake yarda wasu wurin fassara wannan hadisin ana yayar da wasu wasu sun ɗauka umarni annabi ya bayar a labari annabi yake barwa ba annabi ya ce ka auri mace don dukiyanta don kyanta don kaza don kaza a labari yake bayarwa ƙarshen labari sai ya baka zaɓi yana gaya ma halin mutane ne tun ka'ul mar'atu akan auri mace ne li arba'in saboda hudu dama limaliha wani za ga ya auri mace ne saboda dukiyanta irin wani alhaji ya faɗi ya mutu matar ta yi gado mai tsoka ga gida ƙato ga mota ƙatuwa ga kayan alatu kawai shi saurayi ne ma kila sai ya lallaba ya je ya samu alhajjan ya ce to yana ciki idan aka daina ta shi kenan sai ya dawo da yana hawan wata tsohuwar kekensa tana tafiya tana ƙara to yanzu sai ya dawo ya shiga mota yana yana jan hajja gara ba to ne mali hakenan saboda dukiyanta wasu sukan aure mace don wannan shi zai ja su su aure ta wa li hasabiha wasu kuma sukan aure mace ne dan danganenta yar gidan wane yar gidan wane wani damuwansa wai a ce yana auren yar gidan hakimi ko yar gidan chairman ko yar gidan wani gwamna ko wani abu dai kawai dai shi hasab danganenta yar babban gida ba ruwansa da wani a'a tarbiya ko wani kyau in dai yar dungawa ifu kawai in dai ta fito a wani gida ne reasonable abin nan family haka to za ita kam shi kam irin ta yake nema wali jamaliha wani kuma yakan auri mace ne saboda tsabar kyanta ba ruwansa da wai ko a'a yar gidan mutunci ne ko me a'a in dai tana da kyau to an gama to sai in an yi auren ne daga baya kuma lissafi in ya canja to sai kaga kuma ana hada zufa annabi ya ce walidiniha wasu kuma sukan yi aure ne saboda addininta tarbiyanta annabi ya ce far da za ta din ina baka shawara kai musulmi ka rabauta da ma'abociyar tarbiya ma'abociyar addini ta ribata ya daga sai ka ribaci hannunka domin wayancan duk da aka ambata ko ma menene yana shuɗewa koya farko don dukiya sau nawa kaga wanda ya arziki arzikin ya kare to in don wannan ne ka auri mace ko don wannan ne kika auri miji to ran da ya kare to fa zaman zai dawo ne lokaci ɗaya zai watsi dama hadafin arzikin ne to ya kare shikenan zama ya kare kenan dama dalilin auren kenan sai kuma hasab kana takama wai ka auri yar sarki ko yar hakimi to mu je sai ya faɗi ya mutu ko kuma aka tuɗe shi ba ya faruwa waye ne madawwami da mulki in ba Allah ba nawa ko a garin nan ka gani da akwai wanda aka taba ya zama sarki ya zama tuɗaɗɗen sarki yana nan yanzu aka abuci to in dama takaman ka kai a jikai da dan mai mai rike da yar gidan lami da ako to yanzu ya sauka an tuɗe shi kaga shi kenan fada da bai kai bai taka kara karya ba sai sai red card dalilin auren ya kare wali jamaliha mai saurin tafiya kenan in don kyau ne kuma in tafiya ta yi tafiya bolamu da tahadi Allah kara masa yadda yace duk wata mace ko min kyanta da za ka zo ka samu mutane a kaman ishirin ana kokowa a kanta kowa sai ya ƙure maleji ya je an kada shi ya ce ba ta daga lokacin da ake kokon ba ta shekara ashirin ta zauna kar ta yi aure kuma kar kowane ɗaya namiji ya kwanta da ita wallahi duk abin da ake gani ake koko a kanta bayan shekara ashirin ya tafi kuma sai me dallan ta aure kan in don wannan ne zai to ka daina ma lissafin aure kawai saboda in tafiya ta yi tafiya kuma sun da suke cike cikin din nan za su fada kwanjur ki toto der an za a kai ranar da har haƙori zai zube ka gana nyam nyam nyam nyam nyam da ɗan baki ka ga an tattare an kanannaɗe shi kenan in don wannan ne dama magana ya ƙare sai a watse amma addini ya taɓa ƙarewa tarbiyya ta taɓa ƙarewa to annabi ya baka wato shortcut in za ka yi aure nemi mai tarbiya kawai kar ka ji kyalkyal banza ta zo ta yi ta soya ka man arada an ya ta zawaja wadda duk yake nema zai yi aure falyanzur ila za ta din ya dubi ma'abociyar addini walau kana damimatu ko da tana da koma baya a wurin kyau mummuna ce mana to aure ta kawai walau kanat damimatan ka ka hakura ka aure ta a hakan kawai to samari suna inkari ko fayya afdalu min jamilatin la dina laha shawul islam yace ta fi ma'abociyar addinin da bata da tarbiyya magana ya kare in kaɗi ni na da a kone aboki na duk da yanzu ya zama kan siyasa layin mu ya bambanta baki da baki muke magana da shi lokacin da muke ziyartar juna bai zama kan siyasa ba lokacin yake ce mini ai shi ya ya dau wa'azi babba yace ba zai sake auren mace wai don kyau ba yace ya ya ya gasu eh ya yi irin wannan auren kyalkyal banza din ya zo ya kawo ta wuri take akan katanga tana leke kuma in za ta fita ba ta neman izini in ya zo ya ce haba wance me yasa kike ya ce kai kai din da kake duk garin nan makewa ya shi kake ba wanda ya ma iyaka ni fa leƙawa kawai ne leƙawa kawai ne kai kana kana kana min tsarani karshe dai dole suka watsi to saboda haka a rika lura kar wannan ya jaka ka zo daga baya abun ya dawo lissafi ya canja wayan kanat mamlukatan ko da kuyanga ce ko da baiwa ce in tana da addini ta fi maka diya wacce ba ta da addini aw ma'tukatan ko kuma wacce aka yanta kai dai kawai diniyat shi yace ka nemi mai addini kawai bayya afdalu min nasabiyat ta fi maka yar dangi ne ganiyatan wadda take da dukiya ladina lahawar da babu kuma tarbiya tare da ita ya ji maka ana ba da isa mahaifiyar Noman ibn Sabit al-Kufi Abu Hanifa Allah ya kara masa ita in ba na manta ba sunan mahaifinsa Yusuf Yusuf din nan akwai tarihi da aka bayar wadda wani bawan Allah ya kira shi ya ce masa yana da Allah in zai yarda ya aure wata ‘yarsa ya taimake shi ya aure ta amma fa yana da matsaloli amma yana roƙon alfarma to Allah ya taimaka ya aure ta ya ce to ai sai ya ji matsalolin tukunna ya ji sai ya auna ya gani ya ce na ɗaya dai gurguwa ce ba ta da kafa ɗaya kenan sannan bebiya ce ba ta magana sannan kurma ce ba ta ci kuma makauniya ce ba ta gani amma duk Allah ka min rai ta aure ta ina haɗa ka da Allah to da aka hana shi da Allah ce an gama ka kawo ta kawai shi kenan kawai sai aka kawo masa ita to da aka kawo ta aka ɗaura aure aka gama komai mamar abu hanifa malam ta kawo ta shi kenan ya je ya sallabe ce yana a ransa yana ce yau ya zai yi da matar da gurguwa makauniya bebiya sannan kuma kurma ta ina za su fara communicating ma sai shi kenan dai ya yi kwana da abokan zai shiga an je ajiye ce bai san ma ya zai same ta kuma shi kenan sai ya sallama yana ana bude daki yana yana bude daki ya sallama sai ga wata kyakkyawar mace da bai taba ganin irin ta ba duk abin da ake nema bai taba ganin irin ta ba a kyau to suka aka takaice dai da gari yawa ya je samu baban yace to shi fa bai gane wannan karatun ba yace me yake nufi da haka maganganun da yace eh gurguwa ce ba ta zuwa ko ina makauniya ce ba ta duban wai su mazaje a waje bebiya ce ba ta magana da kowa kurma ce ba ta jin hirarrakin wasu a waje tana nan a cikin gida tun da take ta ibada sai ibada wadda ya aka yi auren kuma ta zo ta haifa masa abu hanifa din nan da ya zama ɗaya daga cikin malamai na duniya wadda ba a kiran malamai a duniya ba sa da shi ba shine yayan imam malik ma a mazhaban ya ishe ka girma ke saboda haka kaga kar wani ma ya kira ka ya ce ma kaza kaza ka ce ka ina inda kai ne kam irin su baba kawai zai ce ina shi kam gaskiya baya so akai akai kasuwa saboda haka gari atin ha kana wa kana wa kana wahidun min as-salihina shikenan ga wani labarin ma shehu ya kawo ya kasance wani wani daya daga cikin salihai ya kasance indahu bintun bari'atun fa khataba ar-rijalu min kulli nawahi wata ya wacce take kyakkyawa mai tsananin biyayya gare shi yake da ita fa khataba ar-rijalu mazaje in kaje an ce mazaje to ai ba ba, ba karabitis ake magana ba kowa na gani na faɗa ne manyan duniya kenan mana suka neme ta ta kowane nahiya wa kana indahu abdun aswad to amma shi din yana da wani bawa baki irin yuqalu lahu mubarak ana cewa wannan bawan nasa bakin mubarak kar mu kar kai kar ka shiga wani layi abdullahi ibn ibn mubarak ne yawa baban abdullahi dan mubarak ne wanda inda za a yi magana ilimin hadisi na duniya dolen ka sai ka biyo ta kansa to bari ka ji yadda aka yi aka samo shi yuqalu lahu mubarak ana ce masa mubarak shi wannan bawa baki irin kuma wannan da yake mamallakin nasa balarabe ne walidu abdullahi ibn mubarak baban abdullahi ibn mubarak fada'ahu sai wannan balarabin malamin salihin ya kira shi ya kira wannan bawan nasa bakin وقال له yace masa ana ushawiruka binti yace ina so don Allah in yi shawara da kai ne akan yata balagat sinna tazwiji ta kai shekarun aure wa khadabaha ar-rijalu kullan mazaje gaba daya suna bukatanta sun nemi aurenta wa ana uhibbu an tushira li bi ra'ayin fiha amma ina so kai ka bani shawara da ra'ayinka akan wannan ya waye zan bawa ita qala lahu al-abd wannan bawa nasa sai yace anta min al-arab lalle kai din nan kana cikin larabawa al-arabu su kuma larabawa yaktaruna nasabar rafi'a su kuma kullun suna neman dangi ne madaukaki su ba ƴarsu ba sa ba kowane bita can sai dangi dan dangi dangin ma madaukaki balarabe ke ba ɗan wa alu zamanika mutanen zamaninka kuma na yanzu yahtaruna al-amwala suna neman waye attajiri bujwa waye attajiri su ba wa su kuma a zamanin yanzu wa nabiyuka annabinka kuma sallallahu alaihi wasallam yahtaru din faqat shi kuma addini kadai yake yake zaba alamarin ya faƙala lahu sai wannan salihi ya ce masa akhtaru makhtaran nabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na zabi abinda annabi ya zaba sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aytu ahadan ahsana dinan minka yace ban ga wani ba a duniya da yake da kyan addini irin ka mai tarbiya indi aurina ni kam ban ga mutumin ba don haka zawwajuka iya na daura ma aure da ita kawai alawati hadha walidu abdullahi ibn mubarak wannan shine mahaifin abdullahi ibn mubarak allazi tabaqa al-afaq bil ilmi shine wanda ya mamaye duniya ta koina sassanin duniya da ilmi ba inda sunansa bai buga ba radiyallahu anhu kana tafiya hadisi zaka ji an ce an abdullahi ibn mubarak to kaga zance ya girma to shi ta haka aka same shi wala tunkirul mushrikina kar ku wato auren auren ma mushriki yarku karku auren ma mushriki yarku can an ce karka auri mushrika ko wala tankiyul mushrikati karku auri mushrikai mata nan kuma la tunkiyul mushrikati karku maza ku iyalai can an hana abada mace wato kar ku auri mace kafira yanzu kuma kar ku aurar da namiji ku hada shi da arniya an gane bayani amma akwai sabani na farkon da na ƙarshe na farkon yana halatta ahlul kitabi ya auri kirista mace amma a wannan haramcin bayi da gefe shi da zai yuyu mace ta auri arne ba ko kirista ne kowane iri ne amma mace kirista namiji musulmi yana iya aurenta amma mace ai namiji da zai yuyu ya musulma ta auri kirista da namiji ko kirista ma na belle arne an an fahimci magana da ga in ka je wani ma wata ta auri wata misali wani kirista ya auri mace a ƙarya ne a yana zaune da arniya ne wanda musulma ka bai zai yiwu ba addini bai yadda ba bai zai taɓa yiwa ba wala tun kiyar mushrike na karku bawa ‘ya'yanku mushrikai su aura karku aurar da ‘ya'yanku mata ga mushrikai al-kuffar kenan hatta yuminu sai in sun yi imani sun musulunta tukunna wala abdun muminun wallahi ka bawa ka aurar da ‘yarka ga bawa mumini khairun min mushrikin ya fi maka gabaci ka bata mushriki ya aure ta walawa ajaba ko komin yadda mushrikin ne ya burge ku limali saboda yawan dukiyarsa wa jama'i ko kyan laika wayannan mushrikan ahlu shirki ma abuda shirka din yad'una ila an-nari kullun suna kira ne zuwa ga jahannama bidu'aihim ila al-amal al-mujibi laha saboda kiran da suke zuwa ga aikata aikin da zai wajabta ma shiga jahannama wala taliqu munakahatukum munakahatukum don haka baya cancanta ku ce za ku aure su bai cancanta wallahu shi Allah ya da'u yana kira ne ala lisani rusulihi bisa kan harshen manzanninsa ila jannati yana kira ne zuwa ga aljanna kullum wallahu yad'u ila daris salam kullum Allah yana kira zuwa ga aljanna to abin da yasa anan aka yarda za a musulmi zai iya auren kirista saboda shine a saman ta'ai shine mai sai a gidan right amma ba a yadda musulma ta auri kirista ba saboda ai shine a sama a gida kuma musulunci al-islamu ya'lu wala yu'la alayhi ba dama a daukaka kan musulunci da zai yiwuwa ko maza su ne qawwamun ala rijal daga mijin shi zai zama samanta kaga kenan kafirci yana saman musulunci ba zai taba yiwuwa ba kuma har yanzu babban misali babban hujja kai ‘yan wannan musulmar wato kiristar kai da aka auro ta aka kawo ta gidan musulmai tunda an ba da dama musulmi a wuri kirista ko shekara ɗari ta yi a gidan musulmai ba za ta taɓa jin an aibata annabin ta annabi isa ba ko zai yi muna aibata annabi isa? to amma musulmi kuma in ya auri kirista ba kirista kan in ta auri musulma in ta auri kirista namiji gidan kiristoci suna suna taba annabi ko ba sa taba sau nawa sau nawa yaro za a zo tun yana karami ba koya masa kin annabi a zo a ce rufe idonka ka ga abincin na eh rufe idonka to in yaro ya rufe sai a dauke abinci a boye a baya ta ce buɗe su in ya buɗe ya ce muhammad ne ya ɗauke tun yana ɗan haka an koya mar gaba da manzon Allah sai ya ce to rufe za mu roƙi Yesu ya dawo da shi in ya rufe sai ya ce buɗe sai ya gafi cewa wasa to Yesu ya dawo da shi to kaga kaga da bambanci ai ko ba ba su yadda annabi Muhammadu manzon Allah ba ba su yadda ba amma mu mun yadda annabi isa mun san Allah ne da haka ƴar su in ta zauna gidanmu ko hatta mutu ba za ta ji an zagi annabi ta ba to shine bambanci ila aljannati wal maghfirati Allah yana kira ne zuwa ga aljanna da kuma gafara sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha al amalul mujibu lahuma wato ayyuka waɗanda suke wajabta wajabta samu zuwa ga wannan aljanna din da kuma gafara kullum su ne Allah ke kira zuwa gare su bi iznihi da izininsa bi iradatihi da da nufinsa fatajibu ijabatu to ya wajaba mu amsa kiran Allah bi tazwiji awliyaihi ta hanyar mu auri masoyansa mu auri masoyansa in zaka aura ka auri musulma mumina wadda take masoyiya ga Allah subhanahu wataala larura ce take sa aure wa'in jannin in za a fada harkan banza to gunda a auren inda an ba da dama ne amma in ba wannan ba to sai ka haƙura ka auri musulma saboda ‘ya'yanka ya zama kawuninsu in sun je gidan kawuninsu irin abin da ake a gidanku shi za a yi domin in ba haka ba abin ba zai kyau ba ba zai kyau ba za a zo ana gidanka za a zo ana ayyuriya kai ne ka ɗauki ‘yarsu ya kayya ba ka isa ka musu birki ba kuma a zo ya tashi a ce jesus christ bayan da ka iya kai ka auro yarsu sosai ba yanda kai ya to tana da dangi wanda ba sa sallah in sun zo kuma a fudda suka ga dama za su gidan yar uwar su ce gidanka a rika cewa Allah uku to don haka kawai sai ka sai ka dubi mumina muminan ma an ce ma zati dai zati din dalle ko muminan ma fa ka dubi gida na addini na tarbiya aka ce to belle fa wannan duka musulunci wai an yi hakan ne saboda faɗaɗa kar musulunci ya zama da kunci da takura don wani zai iya ya jarrabu da wata wallahi in an ce ba zai aure da ba sai dai ya je ya fasikanci da ita to amma in akwai kofar emergency na halattawa shikenan sai a yi manya manyan kasan nan nawa suke rike da suke auren wanda ba musulmai ba da yawa manya da yawa yan siyasun nan wani je dauko baturiya ba ta sallah kuma suna zaune to ba wani abu ba komai wallahu yadu ila ila aljannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayati lin nasi yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkarun wai yana bayyana musu ayoyin ne ko sa wa astu yattaibuna su wa astu su karbi wa'azi da ake yi musu to an turo wasu tambayoyi bari mu gani wannan na cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce ina bukatan ƙarin bayani kan yin kiwo da dusan giya haramun ne ko halal to to alayi halin in dai sunansa giya to ka nemo dusan da ba na giya ba bawon Allah kai kiwon dabbobin ka da ta ji abin da jiya sai na Ali ya ce da za a to a samu rijiya mai zurfi a dan zuba giya a ciki sai a zo a yi dakin na saman sai a ɗaura hasumiyar masallaci ka duba nisan hasumiyar fa ya ce ya hau samansa can ya kira sallah ba zai iya ba saboda jiyan da take ƙasar can ɗin ka duba nisan fa saman hasumiya da nisan giya inda take giya ƙasar rijiya amma ce ba zai iya kiran sallah wurin to dabbobin kan kila ai za ta zo ta kasa kila a ce za a ci ka kiwata ta da abu na halal kawai ya fi ma an fahimce ni yanzu kashin shanu kashin shanu wannan inda dabba zai ci ba komai amma giya da komai saboda najasa ne najasa ne giya amma yanzu da kashin shanu wannan kashin shanu din da ka sani ne inda za su yi amfani da shi su ci babu wani abu saboda ba najasa ba ne ko kuna ka kai kiwon dabbobin ka da Allah da abin da ya halatta saboda ai kila zai ba za ka je ka siya kuma in dai abun biyan ne kaga an tsine wanda ya siya to me hada ka ga dusa ta ko ina me hada ka sai kai kawai sai na giya wannan yana cewa tambayar karshe kenan kala da fatan ka sharo lafiya Allah ya sa haka amin malam ya halatta mutum ya bi masallacin jami a cikin gida eh ya halatta in ba sallar juma'a bane eh illa rura ta faru kaga za ka rasa sallar in ka bi daga cikin gida ko daga gona ne ba in dai kana jin muryar ladan ba gida ba ko daga gona ne in ka bi babu wani abu sallan ka tayi yanzu mata da suke kewaye da masallacin nan kaf in sun gada za su bi jami a rika yi da su sai dai su nemi hukuncin idan kuma abun wuta ya ɗauke yaya za a yi wanda yake kai musu murya to haka nan kuma ya kamata kafin ka yi aiki wala hilu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi jami'i alai ba halatta mutum yayi aiki ba sai ya san hukuncin da aiki yake dauke da shi in an dauke ne fa ana cikin sallah sai aka dauke ne fa kaɗan jira iya gurgutun dai takadirin dai ka yanzu nan kam sun tafi kallon sun nan kam an yi nisa an bar ni to sai ka sai ka kaddara amma kai kai gaggawa saboda ba mamaki wutan ya dawo kuma eh kai ka rikice ka sallabi liman ka fara ka fara taka kawai sai sai kuma wuta da dawo gaji kuma ladan kuwa ya sake muryarsa ya dawo don haka ka ɗan jira ka ba da kayan wanda za ka cire tsammanin da yanzu ban faɗi la wutar nan ba za ta dawo ba shi kenan sai ka kai kai irin salatul istikhlaf irin sallan da iliman alwalansa ya wuro ka gana da dama a tura a jawo wani ya kare samu ya halatta ana da dama kuma kowa ya kare sanasa ba wani abu wannan da shi ne wallahu alam Allah ba mu ladan abin da muka yi ne wanda muka kuskure Allah ka yafe mana barkan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka dade mu lafiyar ka sarrafa ka ba mu daman sarrafa ta cikin dinka yan kasuwan cikin mu da manoma da masu kiwo Allah ka sa albarka a lamuran su gaba daya masu neman ilimi Allah ka yi ko ka ba su yawa mai amfani da amfani da kuma mu ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka mata da suke yi na sallar da su lafiya wanda wanda ya ta gabu da mu haifa ƴaƴan mu wanda muka haifa da wanda zamu haifa nan gaba duka Allah ka yi musu albarka tare da mu daura maka hanya madaidaiciya ka raba mu da hanyar tijjirancin zamani albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين